نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi Allah subhanahu wata'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddara sake mu a wannan dare na alhamis wanda shi ne dare na shi daga watan ramadan hijira ta manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi 1446 wanda kuma ya daidai da biyar ga wata na uku meladiya haihuwar annabi isa ɗan maryamu alaihi salatu wassalam 2025 a wannan gari na ningi kalmar hukumar ningi a jihar bauchi tarayyar najeriya wanda muna cikin suratul muminun wanda za mu tashi kan ayata goma sha takwas amma kafin mu ci gaba akwai tambayoyi guda biyu ko uku wanda arama zai karanto mana sannan kuma sai mu dora insha Allah Na'am ya halatta akwai hadisi wanda imam al-bukhari da muslim da kuma ashabu sunan suka ruwaito inda ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta umarci manzon Allah ya zo ya bude mata masallaci a gidanta bi ma'ana ya zo ya bude mata gurin sallah a gidanta tana limantar mata ƴan uwanta kuma ummuna Aisha ma tana limantar mata ƴan uwanta yadda namiji zai karatu ita ma haka za ta yi bambanci kawai kamar da sunna ta nuna mace za ta kasance a tsakiyar sahun gaba ne ba kamar yadda liman namiji zai wuce a gaba shi kadai ba ita za ta kasance a cikin sahu ne ma'ana a jerin sahu a tsakiya wannan shine abin da yake sunna kuma za ta yi karatu gwargwadon ji da da kanta ba wai za ta rangada kamar yadda can za a rangada a masallaci ba amma dai in karatun bayyanawa ne za ta bayyana idan kuma na sirrantawa ne za ta sirranta babu wani bambanci tsakanin sallan namiji da mace babu kadai inda shari'a ta bambanta shine manzo Allah ya ce at-tasbihu at-tasbihu lirrijal wa tasfiqu lin-nisa manzo Allah ya ce idan liman yana limanci sai kuskure a cikin sallar shi to idan dan mamu yana bahu ya gane liman ya kuskure shari'a ta ce ka ce mai subhanallah wannan dan ka ba shi alat cewa ya yi kuskure idan kuma akwai mace sai ta haka da hannunta ko kuma ta haka ma'ana da bayan hannunta wannan shine abin da shari'a ta bambance tsakanin sallan mace da namiji amma za ta karatu za ta ji da kanta za ta ɗora hannunta na dama akan na hagu akan ƙirjinta za ta jalsatul istiraha duk wani abin da mai sallah yake za ta yi ita ma batun cewa ta tsoke kafafuwanta wannan istihadi ne na wasu ba'dun malamai amma abin da yazo a sunna babu wani bambanci dan manzo Allah ce sallu kama ra'aytumuni usalli babu wani bambanci sai abin da sunna ta bambanta wannan shine ake samun bambanci Allah ya samu dace
abu tambaya da yana cewa malam shi ya halasta mutum idan ya idan musallar asha ya shafa yin da yake a lokacin kamar yadda ya sauran masallata suna yi babu laifi idan yana nufin ba zai ƙara sallar daren ba dan manzo Allah ya ce la utrana fil layl ko ba a wutri biyu a dare daya idan har ya zama na cewa ka bi sallar tarawi bi ma'ana sallar asham kenan ko amma kana da buƙatar cikin dare zaka ƙara wai salloli to kar ka bari ayi wutri da kai sai ka sallaci iya abin da zaka sallata raka'a biyu ce hudu ce shida ce sai ka tashi sai ka tafi ka gida can in ka farka kana bukata kuma sai ka karo sallolin da za ka kara sannan kuma sai ka rufe da wuturi amma mu gane sunna ta zo da kalolin wuturi ana yin wuturi da raka'a biyar ana yin wuturi da raka'a uku ana yin wuturi da raka'a ɗaya duk wannan ya tabbata a sunna an gane ko dama abinda ake nufi da wuturi shine ma'ana mara abinda ba shi da dan uwa an gane ko shafa'i ko mai dan uwa inda kai raka'a biyu ka sallame sai kai raka'a daya ka sallame to wannan shine kai shafa'i biyu kai kuma wuturi da raka'a daya ko kuma kai raka'a biyu kai sallama kai raka'a biyu kai sallama sai ka kawo kuma raka'a uku ma'ana ba zama ko dai tsakanin sai kai sallama to kaga wannan kayi wuturi da raka'a nawa kenan da raka'a uku ko kuma a waye gari kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama amma sai kai biyu baka zauna ba ka sake biyu baka zauna ba sai ka ƙara ɗaya sannan sai ka zauna sai ka tashi kai sallama kaga nan kayi wuturi da raka'a nawa kenan biyar to duk wannan ya zo a sunna in kuka kalli qiyamul layl ko kuma qiyamul ramadan na ina ga salimul hilali ne ko kuma shak albani Allah kara masa yadda duk ya kawo nau'o'i na sallar tarawih da kuma yadda ake shafa'in da kuma yadda ake wuturin su wannan shine amma dai ka sani abin da ya tabbata a sunna cewa a hadisin na na Aisha ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala ihda ashar raka'a tace manzon Allah baya sallar dare sama da raka'a goma sha ɗaya a daren ramadana ko kuma a daren wanda ba na ramadana ba to in kana son kai muwafaka da sunna in ka sallaci iya abin da za ka sallata sai ka kiyasta daman kana tunanin raka'a nawa za ka yi da daddaren yau to sai ka yi wadda za ka yi anan da daddare sai ka cika in ka kwan ka tashi daga bacci sai ka kare shi da wutarinka kai ya haura wancan adadi don ka dace da karanta wa manzan Allah na'am
tsarin da tambaya da gaba yana cewa mutum zai iya maimaita kiran sallah idan yana cikin banɗaki
a ba zai ba ba zai ba ai ai ai ai ai abin da yake manzo Allah ya haramta ambatan Allah a bandaki ko eh bi ma'ana ba ambatan Allah a bandaki kaga dai Qur'ani shine mafi girman zikiri to ko Qur'ani haramun ne ka karanta shi a bandaki da ma dai cewa kai kamar yadda wasu magabata suke yi saboda kwadayin ma'ana saboda kwadayin da suke yi na kada lokaci su asarar shi zaka ga idan sun shiga bandaki sai suke faɗa wa ɗalibansu su karanta musu wani abu daga waje suna ji an gane ko amma ko a nan gulun ba ce ƙur'ani ba ne ba to ko da ƙur'ani ne ma in kana ji tun da dai ba a banɗakin ba ne da sauƙi fiye da wanda za a ce ka yi a cikin banɗakin wallahu alam ana da tambayar ta gaba yana cewa shi mutum zai iya haɗa yin tarawih da tahajjud da wuturi ɗaya a cikin dare ɗaya
a to ai na farko me tarawi me tahajjudi ai kusan duk abu ɗaya ne bambancin su ita tarawi za a yi ta farkon dare ne ko bi mana kafa ka kwanta bacci amma tahajjudi in ka kwanta bacci ko karfe goma ka tashi in kai sallah sunanta ma'ana tahajjudi ko karfe sha biyu ka tashi sunanta tahajjudi ko karfe ɗaya ka tashi sunanta tahajjudi an gane ko kamar yadda na faɗa ɗazin ne ai za ka iya bin tarawi ai raka a hudu da kai ka tashi an gane ko da dare kuma sai ka tashi sai kai raka'a biyar ba shi kenan ba ka kai takwas kenan ko ko kuma ka tashi ma'ana da dare ma'ana kai raka'a shida kai raka'a bakwai ka kai sha ɗaya kenan saboda haka babu laifi yayi wannan ma ya fi girman falala ma misali ka yi sallaci jam'i na tarawi da liman a masallaci ka ci wannan falalar an samu da kai sannan kuma ka tashi ka yi tahajjudi kuma ka ga wannan falalar ma ka ci har ma kafu wanda ya yi tarawun kadai ya yi shafa idautarsa ya je kwanta ya bacci ka kai ka zo da ƙari ka lashi wancan kuma ka laso wancan Allah ya samu dace
ƙarshe yana cewa wanda ya sami liman a zaman tahiya ta ƙarshe za su bi shi ne ko ko za su jira a yi sallah ai za su bi shi ne ma ai manzon Allah ya ce ma idza uqimatus sala fala ta'tuha wa antum tas'auna fa'tuha wa alaikum bis sakina wal waqar fama adraktum fasallu haka manzon Allah ya ce yace idan an tada sallah kar ku zo da gudu kar ku zo da ma'ana da harigido ku zo a nitse a cikin nutsuwarku ma adraktum abinda kuka sal- kuka samu ku sallata saboda ka ko a zaman tahiyar karshe ka samu liman zaka yi kabara ka shiga an gane ko kuskure ne muke yi sai kaga idan mutum ya zo masallaci sai ya tsaya wai ya ga cewa tahiyar da ake yi sallama za a yi ko mikewa za a yi wannan kuskure ne an gane ko aica aka yi ma adraktum fasallu abinda kuka riska ku sallata da liman an gane so da kai kana zuwa ko a zaman tahiya yake kai ma i kabbara biyu da kabbara harama ta shiga sallah da kabbara zaman wannan zaman tahiya kai ma sai ka kulla hannunka ka kama ana sallamewa sai ka miƙe ka ci- ka ciko sallolinka ka samu sallah cikakkiya amma sai ga wasu sun shigo sun tsaya sun yi dako dako bari a jira a ga liman sallama zai ko miƙewa zai yi wannan ba daidai bane ba baka aiki da hadisin manzon Allah ba kawai za ka shiga wanda bai samu ba ya zo liman ya sallama to wannan shi kenan ya kasance masbuki an gane sai ya zo ya kera sallarsa kuma shi kadai ba tare da ma'ana liman ba za ka ga a wata mazhabar ma ina ko ta malikiya ce suka ce makaruhi ne a yi jam'i biyu a lima sallaci daya wanda yake da limami ratibi ko yau shi yasa hadisi dan dan masud Allah ya kara masa yadda wata ran ya zo masallaci shi da sauran ƴan uwa sai suka tada an an gama sallah sai ya ce to mu koma gida kowa ya sallar shi wannan shine sunna duk masallacin da yake akwai limami ratibi tsayayye to kuskure ne a yi jam'i bi a wannan masallacin ba a yi da ka zo masallacin ko dai kowa ya tashi ko kuma ku koma gida ku je ku jam'in ku amma ba yadda za a yi liman ya gama jami'in su kuma ku zo ka kafa wuta duk wannan shari'a tana kafa tana toshe kafofi ne na fitina wani sai kyamaci limamin ba zai tashi zuwa masallaci ba sai an zo raka a karshe an gane ko to gudun wannan fitina aka ce kar a yi jam'i biyu a masallaci a koma gida kowa ya tashi Allah ya mana gam da katara
malam tambaya ta ƙarshe yana cewa malam ne matsayin mutum ya karanta alƙur'ani sai ya ce Allah kana iyayensa lada ko kuma wani nasa
eh abinda dai malamai suka ce idan iyaye ne zai iya samuwa akwai doguwar magana da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alai da kuma sauran malamai da suka yi ta magana akai cewa ina matsayin ba da lada na wani aikin alkhairi dama kai tsaye sun ce idan mahaifinka ne kai tsaye ko mahaifiyarka wannan automatic Allah zai iya karba in aikin ya karbi kenan amma inda ake sabanin ga wani wanda ba mahaifiya ba ko mahaifi tunda shi mahaifinka uzurinka ne kuma Allah ya ce wala tadir waziratan uzra ukhra to danka uzurinka ne kai uba saboda haka zai iya yin abu ya bayar cewa Allah ya karbi wannan abun Allah ka karbi wannan ibada da ne ka ba mahaifi na lada akanta amma inda malamai suka yi sabani shine wanda ba mahaifi ba wanka ko kaninka ko makamancin irin wannan Allah ya sa mu dace na amma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين
na'am وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون
Na'am, a'uz billahi mina shaitanar rajim. Allah ya ce wa anzalna mina sama'i ma'an. Allah ya ce mun sauko da ruwa daga sama. Saukawa bi qadarin gwargwadon bukatuwar bayi da kuma gwargwadon bukatuwar ƙasa. Fa askannahu fil ardi sai muka zuba shi a wannan ƙasa. Wa inna ala zahabin bihi laqadiruna. Amma Musa Allah muna da ikon in mun ga dama mu tafi da wannan ruwa. ko kuma mu jinkirta shi ma'ana mu birkita shi mai zama ɗanɗanon gishiri ko kanwa yadda garuwan akon wannan ruwa da muka saukar sai muka raya muku ma'ana gonakai min nakhilin na dabinai wa anabin da inabai lakum fiha fawakihu kathira kai da kayan marmari ma masu yawa bayan dabino da inabi wa min hata kuluna wanda kuke ci daga gare su wa shajaratan sannan kuma da wannan ruwa dai muke fito muku da wata bishiya wadda wannan bishiyar ita ce ma'ana zaitun ta min turi saina wacce take fita a wannan guri na dutsen tur saina a kyakkyawa tambutu bidduhuni wanda tana fitar da ma'ana maiko ko dai tambutu bidduhuni ko kuma ko tumbitu bidduhuni ko tambitu ko kuma tumbitu an gane ku duk ƙira'a ce kuma ta inganta bi ma'ana tambutu ko kuma ma'ana tunbitu bi ma'ana tunbitu biduhuni wannan bishiya ta zaitun tana fitar da mai wasu bigin da miya lil'akilina ga masu ci duk wanda yake bukata zai yi amfani da su wa inna lakum fil an'ami la ibra haqiqa ku sani dangane da dabbobin ni'ima akwai abun izina akwai abin hankaltuwa sune raƙuma shanu timaki awaki wayannan sune dawabun ni'am dabbobin ni'ima Allah ce nusqikum ko dai nusqikum bi ma'ana muna shayar da ku ko dai tusqikum bitta tana shayar da ku mimma fi buduniha abin da yake cikin cukkunan wayannan dabbobi na nonuwa da kuma ma'ana madara da suke bayarwa walakun fiha manafi'u kathira kai kuna da abubuwan amfanuwa dai a wayannan dabbobi masu yawa wa minha takuluna sannan kuma kuna ci daga waɗannan dabbobi wa alaiha sannan kuma akan waɗannan dabbobi kuma wa alal fulki da kuma jiragen ruwa tuhumaluna kuke ɗauka kayayyakin ku da kawunan ku baki ɗaya Allah ya mana gam da katar duk wannan yana daga cikin nau'i ko kuma jinsi na abin da ya danganci amfanuwa da abin da ɗan adam ya kamata ya ɗauki darasi na halitta waɗannan dabbobin ni'ima akwai abin da na so in kawo mana ɗaya daga cikin magabata rahmatullahi alai abu hanifa Allah ya ƙara masa yadda ayar da muka karanta ta shekaran jiya da Allah subhanahu wata'ala yake cewa thumma ansha'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqina imam abu hanifa sai fi da wani hukunci amma kafin na faɗa muku hukuncin barin tambaye kun ga fikihun kuku wai mutum ne ya saci kwai da ya saci kwai ɗaya ne ko biyu daga baya ya je ya kyankyashe wannan kwan ko zafi ne ya sa wannan ya kyankyasu ko kuma cikin inji ya je ya sa kwanne ya kyankyasu to wai idan an kama shi ya zai biya bayan kwanne ya ma'ana ya kyankyashe shi wai kwan zai biya ko kuma a matsantsa kwan zai biya na'am me zai mayar to da kyau to me yasa eh eh to amma kuma ai ya zama dan tsako to me hujjar ku me hujjar ku to kwai zai mayar eh amma wai me hujja ai ba kawai saboda kwai sa me hujjar wai na yadda amma wai in an tambaye ka cewa kwai ya sata kwai zai mayar to me hujjar ka a shari'ance to imamu abu hanifa allah kara masa da sai yake cewa ai ya ce tun da allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ce sun ma'an sha'anahu halkan akara sannan kuma sai muka raya shi a wata halitta daban ya nuna wannan kwan daban wannan abin da yake shi kuma daban saboda haka in ya saci kwai kwan ne kyankyashe kwan zai je ya nemo ya mayar amma ba wannan dan zakon zai maida ba saboda Allah ya ce wa an summa an sha'ana hu khalqan akara kan saboda ai yanzu wancan daban wannan kuma daban tunda yace akara daban kenan wata halitta ce daban yanzu can kwai ya sata kwan zai maida amma wannan khalqan akar din ba shi ya sata ba saboda haka wancan zai maida ba wannan zai maida ba to Allah ya samu dace to shine yake cewa fa an sha summa an fa an sha'ana lakum bihi jannatin sai muka fitar muku muka raya muku da ma'ana gonakai min nakhilin malamai suka ce kullun zikrul khas ba'da al'am duk lokacin da aka ambaci abu da yawa a dunkule sai kuma aka zo aka ambaci daban to ana nuna falalar wannan daban din akan wancan mai yawa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadri ko lailatul qadri khairun min alfi shahr sai ce tanazzalul mala'ikatu a wannan dare mala'iku suna sauka a wannan dare mala'iku suna sauka an ce mala'iku an fidda wani banda wani amma sai Allah ce war ruhu da mala'ika jibrilu kaga yana nuna matsayin a can da aka ce mala'iku jibrilu ya shiga amma dan an nuna maka waye jibrilu sai aka sake ware shi an gane taron nan duk salakunan najeriya sun zo har da sarkin gari kaza kaga ya nuna wannan sarkin gari kaza yana da daraja sama da menene wa'annan sarakunan to da Allah ya ce fa an sha'ana lakum bihi jannatin sai muka raya muku sakamakon wannan ruwan sama muka raya muku gonakai wannan janna shine ma'ana gona lambuna lambu na shinkafa lambu na alkama lambu na acca lambu na gero lambu na dawa lambu na inabi lambu na maiwa na, maiwa lambu kuma na, na takarda in ma akwai ta da lambu kuma na dabino da lambu na goba da ayaba duk waɗannan menene lambuna ne kuma dukkanin su asalin su da ruwa suke amfani an gane wani zai ci a to ai ruwan kogi ne to ai shi asalin ruwan kogin daga ina yake daga sama yake kudura ce ta ubangiji kamar yadda manzo Allah yake faɗa a wani hadisi nashi ingantacce yace mithlu ma ba'asani Allahu bihi min alhuda wal ilm yace misalin kwatan kwacin abinda Allah ya aiko ne da shi na shiriya da alqur'ani yace kamar ma'ana ruwan sama ne ya zuba a wata ƙasa sai ya zama na ƙasan nan tana da nau'i uku ɗaya ɓangaren na ƙasar da ruwan nan ya zuba saboda haka sai ƙasan nan ta sha ta fidda tsiro wani ɓangare kuma sai ruwan nan ya taru mutane suke kora dabbobi suna sha su ma suke sha kuma suke yin noma wani ɓangaren kuma da ruwan ya zuba ƙekuwa ce tsandauri ne sai ruwan ya kwarare ya tafi can wata ƙorama ma'ana daban shi ƙasar ba ta riƙe ruwan ba balle ta fidda tsiro bata sha ba balle ta fidda tsoro bata kuma rike ruwan ba balle a amfani da ruwan a samanta yace to wan misalin wanda da Allah ya aiko ni da alqur'ani ya karba ya musulunta yayi imani yayi kuma kira akan wannan imanin to kamar da wancan ruwa ya sauka kasar sai ta sha wani bangare na ruwan ta fidda kuma tsoro a kanta wani bangare kuma na kasar sai ruwan ya taru ake zuwa ake sha ake noman rani kaga ma'ana ya sha ruwan bi ma'ana ya sha imanin kuma sannan yayi da'awa akan imanin ita ce waccan ƙasa ta sha ruwan a wani bangare guda ta fidda tsoro wani bangare guda ko ma'ana ta aje ruwan dabbobi da mutane sun amfana da shi an gane ɗaya ɓangaren kuma na ƙasar ta sha ruwan ta da tsoro amma ba ta aje wani a sama ba to wannan shine misalin wanda ya musulunta ya imani amma bai da awa ba misalin kafiri kuma shine misalin ƙekuwa tsandauri fako falalo inda ruwan ya zuba bai rike a sama ba bai kuma sha ya da tsoro ba ina fata an fahimci abin da kyawun to wannan sai Allah yake cewa sai muka saukar da ruwan sai muka raya gonakai da shi kaga in an ce gonaki kowane irin tsoro ya shiga ciki acca ta shiga ciki ibro ya shiga ciki alkama ta shiga gero ya shiga goba ayaba kankana duka leman zaki da tsami sun shiga baki daya amma sai Allah ya ce min nakhilin da gonakan dabino kaga an nuna maka matsayin dabino kenan ko wa anabin da inabi lakum fiha fawakihu kathira kai da sauran kayan marmari ma masu tarin yawa wa minha ta'kuluna wanda kuke ci daga gare su sai Allah ya sake tantance kuma ya sake ware wata bishiyar sai ya ce wa shajaratan da kuma wata bishiya aka kawo ta a tsigan nakira ta khuruju min duri saina ko dai kira'a bi ce ko dai duru saina'a ko kuma duru sina'a duk ɗaya ne ya inganta bi ma'ana wannan bishiya ta khuruju min duri saina tana fitowa a wancan dutse na duru saina shine inda Allah ya kace wattini waz zaitun ko wa duru sinin shine wannan dutsen dutsen da Allah ya yi magana da Annabi Musa a gurin an gane da Allah yake tambaye Annabi Musa ya Musa inni ana rabbuka ko faqla'na alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri wannan dutsen ne to shine yake da wannan suna ma'ana tur asaina kuma malamai sun yi dogon sabani akai wasu suka ce ma'ana asaina ai dutse ne na tur mai wannan suna asaina ko kuma asina wanda yake cike da bishiyoyi masu yaya ko kuma da Allah ya ce saina'a bi ma'ana ai dutse ne kyakkyawa wannan dutsen bishiyun gurinsa na zaitun din nan tambutu ko tumbitu bidduhuni suna fitar da ma'ana mai an gane ku wasu bigin da kuma miya asalin abin da ake so a kawo maka nan a nuna cewa bishiyar zaitun tana fitar da mai a jikinta wanda wannan man kuma yakan zama miya don cin gurasa ko cin biredi ina fata an fahimci abin da kyawu duk a jikin wannan bishiya ta zaitun shi yasa aka ce ba bishiya mai albarka irin zaitun kuma manta yake da matukar amfani wajen gina jiki da kuma ba da lafiyar jiki an gani ko ka toya nama ka soya kosai ki toya ka toya kwai a zuba a miya duk yana da daɗi sannan kuma a sha a shafa duk zaitun yana da wannan ma'ana falala ma Allah ya ce kuma lil akhilina wannan yakan zama mai bi mana man zaitun yakan zama miya a gurin ma'abota ce zaka ke dangwalar sa kana cin gurasa ko kuma kana cin biredi Allah ya ce wa inna lakum fil an'ami la ibra hakika ya ku bayin Allah akwai izina a ga dabbobi daga cikin su Allah ya ambata raƙume ko afala yanzuruna ila al ibli kayfa khuliqat Allah ya ce ku kalli raƙumi ya Allah ya halicce shi kai ba dan horewar Allah ba ina dan adam zai iya da raƙumi amma ɗan ƙaramin wannan yaron da an sawa raƙumi akala in zai iya kai shi daga nan har kano yana bin shi kabi kalli kalli bai ya ta raƙumi daga nan har kano zai kai shi kuma ƙiri-ƙiri za ku kai raƙumin nan mayanka yana gani ku soke shi bai cinye ku ba don allah wannan ba horewa allah bace ba izina akun wannan inda allah ya ga dama raƙumin nan ba wanda sai sarrafa shi haka ne to raƙumin nan ku loda masa kaya shi yasa da wani zai yake tambayar manzon Allah cewa ya rasulullah idan nayi tsuntuwa ya zan yi manzon Allah ce arif hasana ka shelanta wannan abin da ka tsinta tsawon shekara daya manzon Allah ya ce sai ya ce to idan ban samu mai wannan kayan bafa ya ce kai amfani da shi amma duk lokacin da ya fito ka maida masa kayan shi sai ya ce idan na samu dabba fa ya ce shi ma ka shelanta sai ya ce to in na samu raƙumi fa ya ce to malaka wa sha'anhu ina ruwanka da raƙumi raƙumi yana da ruwansa da abincinsa a kan shi so da ka ba a zantar raƙumi an gane ko sannan kuma raƙumi yana da wani nau'i na shaidanci a tare da shi shi yasa kaga manzo Allah ya ce duk wanda ya ci naman raƙumi ya sake alwala ka gani amma ya halatta a yi sallah a tirken shanu ya halatta a yi sallah a tirken awaki ko dab ko sha ko menene ko raƙuma ba afuwan ko kuma tumakai amma baya halatta a yi sallah a tirken raƙuma saboda yana da wata khasla ta shaidanu an gane to shi yasa ka kalli amma duk wannan wautar raƙumi amma Allah ya ba wa ɗan adam damar sarrafa shi sannan ka kalli kuma a raƙumi a fitsarinsa maganin zazzabi ne ba kaɗan ba imam al-bukhari ya kawo hadisi ingantacce wa'ancan al'ummu da suka zo yunwa ta cin musu zazzabi ya rufe su manzo Allah ba ya kai su garken dabbobin musulmai ba na raƙuma suke shan fitsari da nonuwar raƙuma ai an gane ko saboda ka fitsarin raƙumi lafiya ne sannan ma'ana kashin raƙumi lafiya ne nonon raƙumi ma kuma lafiya ne haka in ka dawo bangaren shanu su ma ga amfani a cikinsu na gidaɗi goma ko haka ne nake ita ce daɗi goma ta baka nono ta baka taki ta baka fitsari ta baka fata ta baka nama ta baka tumbi ya zama ma'ana takin gonarka a nage ba abin da ake fitarwa kashinta ma ana tangaran da shi kahonta ma ana amfani da shi fatarta ana ci an gane ko ko kuma kamar yadda Allah yake faɗa waje alalakum min juludul an'ami ko biyutan tastakfuna hayyuma za'anikum Allah ya sanya muku daga cikin ni'imar dabbobi fatinta kuna ɗauka sa a matsayin ɗaki ina bufula ina fulani suke duk wanda yake bufulata ne ya san amfanin fatar dabba an gane ko zaka ga in an je guri an zauna wannan ma'ana tantin ake budewa ake zama a cikin sa in an tashi kuma za a dauke shi to kaga ko dai a yi ganda sannan a ci kayan cikin sannan timbin a kai gona taki sannan ga nono sannan ga kashinta sannan ga kahonta duk wannan ni'ima ce da Allah ya mana to shine Allah ce wa inna lakum fil an'ami la ibra hakika ya ku bayi akwai abin izina akwai abin wa'azantuwa dangane da dabbobin ni'ima shanu raquma awaki tumakai Allah ce nusqikum muna shayar da ku ko kuma tusqikum bitta tana shayar da ku mimma fi butuniha na daga abin da yake cikin ta na nonuwa an gane ko in ka samu nono mai daɗi in ka shashi ko abinci baka bukata za ka ji bakinka na maiku sannan kuma zai baka ɗanɗanon nama kai Allah ya ce wa lakum fiha manafi'u kathira kuna da abin amfani da yawa kamar da na faɗa na ba da misali Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma wa minha ta'kuluna kuma dai kuna cin naman su duk waɗannan dabbobi ni'ima naman su halal ne a ci ba wani kokonto akai ko Allah ya ce wa alaiha sannan kuma akan waɗannan dabbobin an gane ko kuke hawa ku tafiya doguwa an gane ko sannan wa alal fulki da kuma kan jiragen ruwa wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfusi wayannan raquma su kuke dora wa wayannan labtu na kaya ta kai ku izuwa gari mai nisa wanda ba dan wannan raquma ba kare ku ku izuwa wannan gari da wannan kaya amma raqumin nan da an dora masa an taba shi da izinin Allah kuma zai miki kuma ya ta tafiya zuwa inda ba ka tsammani to kaga duk wannan ma'ana ni'ima ce abin godiya ne ga Allah to Allah mun gode maka Allah ka karo mana hatta wayannan jirage da wayannan motoci da muke hawa da babura ai duk ni'imar Allah ce duk ni'ima ce Allah ya sakara mana da waɗannan wayoyi duk ni'imar Allah ce nan gaba ma wani technology zai zo ba mu san shi ba ko ba haka bane ba za a samu technology nan gaba sama da wannan ma to amma duk mu gane wannan a cikin halittar Allah ne da kuma yardar Allah Allah ka mana gam da katar na.
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين نعم الله ولقد أرسلنا نوحا yanzu kuma sura ta gama wancan faifan yanzu kuma za ta shiga wani faifai na daban duk wayannan labarai da ƙur'ani yake bamu ta hanyar manzon Allah duk dan mu ɗauki darasi da izina ne idan ya zama na ƙur'ani bai zama darasi ga ɗan adam ba to har abada ba zai kasance darasi a gare ka ba shi yasa shari'a ta sa ƙur'ani liyanfa dan ya amfani man kana hayyan ga wanda yake raye wanda ya riga ya mutu idan har bai amfani da ƙur'ani ba babu amfani kuma dan ya mutu a karanta masa ƙur'ani Allah ya ce walaƙada arsalna nuhan haƙiƙa mun aiki annabi nuhu ila qaumihi zuwa mutanansa faqala ya qaumi ibudullah yace ya ku mutane na ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani Allah na gaskiya sai Allah daya afala tattaqun ba za ku hankalta bane ba ba za ku tsoron Allah ba faƙalar mala'ul lazina kafaru sai manyan gari waɗanda suka kafirce suke faɗa min ƙaumihi daga cikin mutanen annabi nuhu ma haza illa basharun mithlukum kai da Allah wannan fa ba kowa bane illa mutum irin ku wai wannan shine hujja dan mutum ne irin su shikenan ba gaskiya zo da ita ba yuridu an yatafaddala alaikum kawai yana son ya zama shine shugaba a gare ku so yake ku fifita shi walau sha Allahu aida Allah ya ga dama la'anzala mala'ikatan aida mala'iku zai saukar in juwa wa ya faɗa muku haka ma samina bi hadha fi aba'in al-awwalin wa mu taba jin wannan a gurin iyayenmu na farko ba ba wani mutum in huwa illa rajulun bihi jinna kawai mutum ne aljan ya shafe shi yake kirin batsarsa fatarabbasu bihi hatta hin ku kyale shi zuwa kankanin lokaci zai mutu ku huta baki daya to Allah ya sauke to hakika a cikin lamarin annabi nuhu akwai darasi ya Allah ya aiko shi shekara dubu ko ba hamsin kuma wa'azi yake ta yi a wani asar ɗin aka ce baki ɗaya mutum takwas suka yi ba da gaskiya da shi wani ƙaulin aka ce mutum arba'in wani ƙaulin aka ce mutum tamanin amma babu ƙaulin ma da ya wuce mutum tamanin ina ga amma duk waɗannan iya basira da hikima ta annabi nuhu duk ba a gamsu da shi ba to wannan yake ba duk wani mai wa'azi ya daina gaggawa yanzu masu wa'azi sauri suke da shi wai so kake kai wa'azi yau kuma gobe ka shiga kasuwa kaga an gyara ba haka bane ba so kake yau kai wa'azi akan bid'a aure ko a sadakar uku ko sadakar bakwai kuma kawai kaga an daina daga yau ba zai yiwu ba wani abin kuma takaicin da yake faruwa zaka ga mutum zai karanta sunna amma dama ta zo da zai yi karfa karfa ya sa sunnar al'amarin kuma zai iya ba gashi nan dai duka mu baki daya muna da awar sunna amma har yanzu in kaje aurace aurace mu bidiyoyi sun musu yawa a ciki mutum wai sai ya kasa sai ka bar yarka an kai amarya sai an bada kayan kudin kaza sai an bada kudin kaza to ina sunna take ahlus sunna babu yanzu fa kai ne uban kai kake da ikon ka hana amma ka ki ita kuma duk sunna idan ba a aikata ta magana banza ce an gane ko magana baki sunna ce dan uwa sai an gani a zahiri an gane ko amma mutuwa ka dabbaka sunnar ma a gani amma kai ma ka dauko kanafi ka dora ka sa a gobar gida to ina sunna take ka kai ma baka sunnar ba an zo ana neman auren yarka kai ma kana nema duka ba ba sunna a ciki to kaga kaga abin ba zai rayu ba kenan to kullum in ana buƙatar abin ya gyaru sai idan mun karanta mu dabbaka to Allah ya mana gamdakatar to shine annabi annabi nuhu ya dauki tsawon wannan lokaci kun ga a cikin suratul nuh ko yace inni da'awta qaumi laylan wa nahara
دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا to kun ji fa yace ya kira mutanansa inni da'awtu qaumi laylan wa nahara ya musu wa'azi da rana ya musu wa'azi da daddare amma wannan wa'azin nashi ba abin da ya kara musu an gane ko yace na kira su a fili na kira su a boye kun san a hikima ta da'awa ya kamata masu wa'azi su gane ba kowa ake masa wa'azi ba an gane akwai wanda ba wa'azi yake bukata ba ungo yake bukata kuma shi da kuje kuna tawa kowa wa'azi kullum ku wa'azin unguwa duk wannan ba shi bane akwai wanda dare za ku bi ku je ku bashi kudi ku bashi jari akwai wanda aure za ku bashi akwai duk gashi duk wannan da'awa ce iri daban-daban amma kawai mun dauki bangare ɗaya na wa'azi wa mutum talauci zai kashe kaje kana masa wa'azi dauka zai yi wallahi ba zai ji ba an gane ko amma kawai daman kaga jarin sa yayi kasa ko ya gamu da matsala sai abu dare kawai a ji a tura masa 1500 1300 to yanzu ya zama gaba ya zama ahlus sunna an gane ko amma kawai kaje Allah ya je ban zabe shi na wani Allah ya ce ba shi yake da mai shi ba an gane kawai ka bashi kuɗi kana bashi kuɗi kai wa'azi ka gama da shi akwai wanda kuma ƙasa zaka tara mishi ai ku ne manyan gari muna alfahari da ku dole duk mai gaza irin waɗannan ake siyasu da hikimomi shikenan ka sato shi ka gama da shi akwai wanda so yake duk idan uzurin sa ya zo ya ganka a gurin an gane ko ku je a matsayin ku ne wakilan kaza a'a yanzu ni aka ce ai shugaba ne ya ce mu zo mu gaishe ka shugaba ne ya ce mu halarci wani daurin auren naka ko shugaba ne ya ce mu zo wani hidimar taka shikenan ya zama sulkin ku an gane ko to amma kuna ta wa'azi ba wa'azin da ba ko ina ake wa'azi ba yan uwa akwai fikihud da'awa ya kamata mu karanci fikihud da'awa wani aure yake bukata ka bashi kana bashi aure ya zama ahlus sunna da abin da ka shata masa wallahi zai bi an gane ko to baka bashi aure ba kana ta masa wazi na zai ji wazinka eh talauci zai kace shi baka ba shi aiki ba yayi karatu ya gama ya rasa inda zai yi sai ka ci shi da yaki zo an gane ko zo in baka kaza da ka ba shi aikin yi ko sana'a ka gama da shi ya zama sulikinka ba ko ko ba komai ko bai taimaka maka da awa ba to ka kubuta daga sharrinsa ba zai bari a cuce ka ba wallahi ko bai taimaka maka ba to saboda haka amma kullum in muna ta wa'azi muna ta wa'azi a'a za a yi wa'azin a wani lokacin wani lokacin ma sai kayi zafi a wa'azin ma tukunna sai kayi bulala wani lokacin kuma sai kayi sassauci da yawa kaga albin da annabin Allah ya ce inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin tattauna fa yake da su Allah ya ce ka faɗa musu inna au iyyakum ko dai mu ko ku akwai wanda yake kan shari'a ko bata bayananne ka gani fa kaga saukin ka irin na manzon Allah Ka- kaga so ake kulle in zaka yi muqabala interview da mutum irin wannan kar ka nuna wani wagege lami tsakaninku kana ai mu duk abu ɗaya ne kawai dai shi rashin fahimtar juna ne kawai baka gane ni bane kawai ban gane ka bane ba haka abin yake ba ai ka ji yadda yake kuskuren fahimta kai na san kai ma ka gane ko kana so dai ka karanta nasin baka fahimta ba amma in ka zo ka dauko wagegen rami ka tura shi can ka tura shi can gurin to shikenan kaga yanzu baka neme saurare ka ba amma ka bi shi a sannu saboda shi irin muƙabala ba wai dole shi wanda kuke da shi sai ya gane ba a'a mu- ana san a ribaci audience ne an gane ko su yi alƙalanci kai kuma so kake sai ka kada shi so kake sai ka nuna shi makaryaci ne shi ba a daidai yake ba a tafi sannu kana ba shi hujja cikin ruwan sanyi a mutane su ne alƙalai an gane ko to ko ba ka ribace shi ba ka ribace wannan audience din amma kawai kai so kake kawai a yi fata-fata kawai an gane ko kawai a yi kabbara bai gane ba kawai a baje wata riba kuma ba hikima a nan gurin saboda haka mu gane hanyar wa'azi tana da yawa amma ka kalli annabin Allah da basirarsa da hikimarsa baki daya amma ya yi ba a ɗauka ba da kai kuma sai ka zo ka kafirta mutane ka ɗora mutane kaulasan ka ce kaza kaza ai wani ka gan shi ko wani da kiki ne ko a makaranta wani za ka yi hanyoyin karantawa ka nuna kaza ka share allan ka sa duk ya kasa ganewa wani sai karshen lamari zai gane ba haka bane ba to shi yasa mai da'awa baya fushi mai da'awa baya gajiyawa mai da'awa kuma baya fada in kaji mai da'awa na zagi ko na fushi to ba da'awar sunna bace ba da'awar sunna kai hujja ce Allah ya ce manzon Allah ya ce mu baje ka bada naka kasuwa ce ake ci kowa ya bada nashi ko ba haka bane ba faɗi hujja kan faɗi tawa mutane kuma sai su yi alƙalanci magana ba ta kare ba Allah ya mana gamdakatar to wannan yana nuna mana idan annabin Allah zai jima yana wa'azi ba a karba ba ina ni ina kai to shine Allah ya ya ayu da annabi Nuhu da abin yayi zafi zafi yayi zafi yace ya rabbi la tazar la tazar ala al-ard min al-kafirin dayyaran innaka in tazarhum yudullu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara yace kai Allah na gaji na kira su dare rana duk sun ki Allah duka ka halaka su Allah karka bar wani kwaya ɗaya tilo a cikin siya Ubangiji duka halaka su ana nan kuma Allah ya karba addu'ar annabi Nuhu ko Allah ya ce to shikenan je ka sassaka jirgi daman shi an ce kafinta ne ko ya kware wajen harkar kafinta to annabin Allah ya zo yana sassaka jirgi da izinin Allah sai kuma aka zo da izgilanci ah to malam Nuhu sannan ma ashe ka iya sana'a da ka da mutane da wa'azi eh wai ka ga wa'azi ba a yi sai baka da aikin yi eh haka ake ɗauka ba ba shi da idana ku ba shi kuɗi a mu wa'azi ba rasa aikin yi muka yi ba muna da aikin yi kowa na da aikin rufin asiri amma wa'azi aiki ne na annabawa kuskuren da masu wa'azi suke yi shine su ɗauka a hanyar wa'azi sai kayi kuɗi a adam baka baka- ba hanyar kuɗi ka bi ba eh wannan baka ba hanyar kuɗi ba inda ya kai wa'azi kake so kuma kace kuɗi za ka yi to za ka zama ɗan maula a gurin sarakuna da masu dukiya ka tafi su zage ka su ce kaga malamin nan ko kuma in an tashi shigantaka ma in ka zo za a maka bidiyo baka sani ba daren da ka taɓo su ya su taɓo ka kai ma one one wallahi tallahi to saboda haka garka yadda bi layin lazi in dai wa'azi za ka yi to ka yi haƙuri da hanyar da ka biyu amma in kuɗi kake so ka fita tafi kasuwa eh tafi kasuwa amma amma ka zaɓi wa'azi to sai ka yi haƙuri in ta samu a ci in ba a samu ba ya haƙuri umu na aisha ta ce akan yi kwana talatin a gidan manzan Allah ba dole sanwa ba saboda talauci babu kuma wanda in Allah ya in ya roki Allah sama ta yi ruwan kuɗi za ta yi amma manzan Allah ya mutu sulkensa ma ya jinginar ya karɓo abinci a gurin bai yahudi to kai dan kana da kudi aikin banza ne duk abin da Allah bai ba manzon Allah ba dan ya baka aikin banza ya baka sunanka huhun ma'ahu an gane da kyau ko in kana so ka hura hanci kai takama to Allah ya baka irin abin da ya ba manzon Allah amma in Allah bai baka irin abin da ya ba manzon Allah ba to bai baka komai ba kai matsiyacin gari ne dan kai kudi menene kudi me a cikin kudi ai kudi musiba ce kuna ga Abdurrahman dan of Allah ya kara masa yadda kudin sahabi ai ka tabbata kudi ne masu tsarki amma ummu na Aisha ta ce ta yi mafarki zai shiga aljanna da rarrafe duk wanda yake da dukiya sai talaka ya bai shiga aljanna shekara 40 inji manzon Allah saboda ya tsaya gurin checking checking point wannan binciken dukiyar talaka ma mun shiga aljanna ma shekara 40 muna can sannan zai biyo baya an gani ko to saboda haka kaga kamaya mai amma kai kake fama da ita to saboda haka kowa dai duk wanda zai ya san hanyar da ya kama yawa in ka ba hanyar kasuwar to in mun je taimako ka bamu eh in baka bamu kuma sai in baka da kayarka anan ka same ta kuma anan zaka batta ka tara ka bari wani katon iska ya aura mata an cinye kuma dukiyar ba sai gani ba saboda musiba ma yanzu ba ta ma gama ta gaba ba zai ce mata ina ciki eh ina ciki baby ina ciki eh kai kuma ka zama mannau an je maka neman taimako ka hana yanzu a banza a banza bazara kuma wani kato zai zai kwashe ta ya kwashe dukiyar an ba ta tumunin ta kaba da gida da mota kaga kai alhamdulillahi kaka ka ta yanke saka shi kuma ya je can ya fama da hisabi a gaban Allah ranar kiyama saboda haka in Allah ya baku ku bayar an gani ku in tuqridullaha ko in kun ba wa Allah rance Allah ne ba ku rance hasana
wallahu shakurun halim kaga gata fa irin dan adam duke fa ta Allah ce saboda talauci da tsiya tsirara muka zo duniya ba karshen talauci kenan ba ƙarshen talauci kenan abinda za ka sa a jikinka ma babu zigidir ka zo ba kama sanya ina nonon yake ba sai an fara kama ka ana dingina maka nonon tukunna saboda jahilci ba haka bane ba amma yanzu kai kai ne Allah ya ba ya ara maka dukiyar shi kuma ya ce wannan dukiyar ya baka ka ara masa rance bari ba ku misali garin nan ba akwai sarki ba jihar nan ba akwai gwamna ba yanzu dan Allah ai yanzu Allah ne yake shela manzan lazi yi ƙuridullaha don Allah wa zai ba wa Allah rance din muna ƙi shi ba in ka ba shi rance babu magana sai ka kafa shaida zai biya ka amma me yasa in an ce a ba Allah rancen ba a ba shi yanzu inda sarkin bauchi ko kuma gwamnan bauchi zai ce a ba shi rance don Allah za a hana shi ai ai ai gwamna ma ya ayyana ka wane da Allah muna bukatar ka ala mana kaza ai ko ba ka da shi sai ka sai gida ka bada ba haka bane ba ko sarkin ningi ya kira ka ce da Allah zan yi baki a yi musu kaza da kaza za mu biya nan gaba ai ko gidan gado sai ka saida to amma dan menene idan Allah ya ce a bashi rance ba a bashi to wannan fa shine iya imanin mu kenan kar ka dada kar ka raga imanin mu kusan surutu ya fi yawa a ciki in ban da surutu ya fi yawa don me za a ba ɗan adal rance a hana mai dukiya rance eh to Allah ya mana gamdakatar to shine dai annabi nuh alaihi salatu wassalam suke masa isgilanci Allah ya ce ka faɗa musu in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskarun
فإنا نسخر منكم كما تسخرون nace in kun mana isgilanci ma za mu lama isgilanci da kuka mana annabi nuhu ya gama Allah ya ce fasulik ko ka kama duk wani nau'i na aure na halitta ka sa a wannan jirgi naka shi ne zaka ji 'yan siyasa suna cewa jirgin annabi nuhu makaryata wai ya fito takara wai ku zo ku shi ne jirgin annabi nuhu wallah kare yake jirgin matarsa da 'ya'yansa dai wallahi tallahi jirgin matarsa da 'ya'yansa yawa 'ya'yan ma za a fita su daga ningi sun koma abuja daga abuja ma suna ingila eh mana eh ka jirgin annabi nuhu kai kuma ya baka da gabza an ba kai wai wai shi da jirgin annabi nuhu eh jirgin tsira ko Allah ya sauke to saboda haka Allah ya ce annabi nuhu ya sa kowane irin nau'i na halitta a wannan jirgin ruwa kifi ne awaki ne dabbobi ne raƙuma ne kuraye zaki giwaye ba abin da babu a wannan jirgi inda ka san hatsin bara ko jakan magori to haka jirgin annabi nuhu ya zama ba halittar da babu domin so ake allah ya halakar da duniyar baki ɗaya an gane ko shi ne ya hau ya sa wannan jirgi a ruwa ya kama kuma kowane iri daga nau'in halitta aure ya sa a wannan kwale-kwale nashi sai ya zama na cewa sai ɗansa gashi can guda ɗaya ko ya ce ya bu nayyar kan ma'ana wala ta kun ونادى نحن بن نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين
kaga ya ce kai ɗana taho ka hau wannan jirgin tare da ni an gane ko to shine sai annabi nuhu yake faɗa wa ubangiji cewa allah alkawarinka gaskiya ne kuma ka yi alkawari za ka tserar da ni da iyalaina ɗana fi wancan iyalina ne ya ce a'a innahu laysa min ahalika innahu amalun ghairu salih ka kalli balaga ta qur'ani allah ya ce innahu laysa min a'a ba ahalinka bane ba innahu amalun ghairu kashi aiki ne na banza a ba yayi aikin banza ba shi innahu amalun ghairu salih ashe kenan kaga in dai mutum musulmi ne to dan uwanka ne ya gama zama dan uwanka duk wanda ba musulmi bane ko uwarku daya ubanku daya to baka da alaka da shi lakum dinukum waliy din an gane ko in dai musulunci ya hada ku alakan musulunci tafi karfin komai ko da an samu sabani dama wannan dole ne sabani amma batun cewa ba dan uwanka bane ba daban sai ce innahu amalun ghairu salih cewa shi ba aiki ne na kwarai ba ya ce fala tu khatibni fil ladina zalamu ولا تسألني ما ليس سلك لك به علم.
به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين to kaji Allah yake fada ma'ana manzon shi to duk dai wannan da yana nuna mana yadda Allah ya tsere da annabi Nuhu sakamakon wannan addu'a to shine Allah ya ce fa qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairi ku gane fa ba kudi ya sa musu ba ba haraji ya sa musu ba kawai yace ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku da wani Allah na gaskiya sai shi afala tattaqun ba za ku ji tsoron Allah ba kenan duk wani annabi da a wasu iri ɗaya ce babu wani annabi da ya zo ya ce mutanen su ka bauta muku ba bayan Allah kowane annabi ta yake ku bauta wa Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya shi yasa annaba sun yi tarayya a asalin shari'a a asalin ma'ana aqida ko da shari'a ta bambanta amma kowannen su kalmarsa guda ɗaya ce an ibudullah wahdahu la sharika lahu kowa faɗarsa shine mana ku bauta wa Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya to duk wani ma mai wa'azi aikin sa kenan duk lokacin da mai wa'azi ya kauce wannan hanya to ya kauce hanyar annabawa in kana son bin hanyar annabawa to kai ma ka bi kokarin abin da suka faɗa kai ma ka faɗa to Allah ya mana gamdakatar duba da yanayi na lokaci za mu takaita a nan abin da na faɗa daidai ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ladansa na kuskure kuma ubangiji subhanahu wataala ya yafe mana sai gari ya waye ko goro ne kai subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wala hawla wala quwwata illa billah